mita 88.5 da lafiyan muryar zamani suna na Tijani Adamu inda na halarci wato wani gidan bulo kenan kuma a iya cewa sakamakon yadda na ga cincirin da matasa sun mai da hankali sun dukufa wajen ka'in da na'in suna ta faman aiki ba kakkautawa wajen ganin a gudu tare a tsere tare a don haka ne wato na shigo wannan gidan bulo mu ji kuma ta bangaren shi da kula da wannan gidan bulon a iya cewa wani da kenan mu ji su kansu a karan kansu me jakalin suka tattara matasa cikin wannan gidan bulan maimakon wasu yadda suke zuwa su je su yi ta'ammali da wato miyagun kwayoyi ko kuma su dinga kwacen waya amma wannan gidan bulo za mu so mu ji me cikakken suna sunana babangida ahmed ni asali na mutumin jihar katsina ne amma zama ya kawo ni kano ina mu'amala harkar sai da bulo waɗannan matasa da ka gani da damarsu bisa ga taimakon Allah da iya bakin kokari da muke mun ba su sana'o'i na aikin yi sakamakon duk girman gidan bulanan da ka gani asali da inji biyu muka fara aiki duk gidan nan gaba ɗaya da inji biyu ne muke aiki da shi yau da kullum kwance tashi Allah ya ɗaukaka masana'antar nan har ka ga wannan taron mutanen kamar kasuwa akalla yanzu ina da leburar kimanin wajen mutum tamanin zuwa tisa'in a cikin wannan gidan bulo cikin wannan gidan bulo na masana'anta kuma matasa kuma duk cikinsu ina iya maka kiyasin yana da wahala ka samu mutum ɗaya wanda ya haura shekara hamsin a cikinsu dukkansu da damansu matasa ne daga ɗan shekara arba'in arba'in da wani abu talatin abin da ya ƙasa su ne ka gansu suna wannan aiki na sana'an nan da ka gani sakamakon wannan sana'a da gani ko da sun zo ba su iya ba mu da muke yin ta mu muke koya musu yanda za su har su kware yanzu zan maka misali da wani injinan gaban ofis ina lokacin da suka zo ma yan shila ake ce musu ba su ma iya ɗauka bulo inci shida to amma yau an waye gari a rana suna iya buga dan bulo guda dubu ko dubu ɗaya da ɗari biyu za su aikata buhun siminti ashirin da biyu zuwa ashirin da hudu haka da rana.
Kaga alama ba kamar duk kwanji ne a jikinsu.
Dukkansu kwanji ne a jikinsu. So da damansu irin wannan sana'a a hankali a hankali wannan unguwa da ka mu mun zo cikinta. Da matasansu duk suna zaune haka kawai ba su da aikin mu ne muka dinga jawo su har Allah ya sa masu ganewa daga ciki suka gane suka zo muka zauna da su muka ci gaba da waɗannan sana'o'i. sannan mu muna da dokoki da tsare-tsare duk irin yadda yaro yake kangare a can waje ko cikin abokanan shi ko cikin iyayen shi in ya zo mu inda yana son zama da mu to zai bi ka'idojin mu zamu dage mu koya mai tarbiyya to kuma alhamdulillah muna samun nasarori bakin gwargwado akan waɗannan abubuwan da dama matasan nan da ka gani wasu su yan nan tsallake ne wasu ma daga ƙauyuka suke zuwa suna wannan aikin da rana akalla wannan dan bulan da kaga suna buga shi a matsayin waɗannan matasan duk rana idan matashi ya zo sun yi aikin bulo inci tara sun buga guda dubu ɗaya akalla za su samu kimanin kuɗi naira dubu ashirin akalla akalla kuma su bakwai takwas tara goma za su iya yin aikin ba tare da kowa ya jikata ba kuma suna tashi nan take kowa za a bashi kuɗin shi ya yi wanka ya kama hanya ya tafi sa gida idan garin Allah ya waye da safe za su sake dawowa su ci gaba da wannan mu'amala ana zaune lafiya ke babu wata hayaniya duk muna zaman lafiya tsakanin mu da su to ya batun shaye-shaye duka an kauda wannan ai gidana gaba ɗaya ni ko sigari ba a kunna mu a ciki a tsarin doka ta kenan a cikin su ba ka iya cewa duk an riga an zama ɗaya za a iya tsintar wasu yan kalilan waɗanda suna yi amma bayan sun bar masana'antar su sai sun je can waje cikin abokanan su bara gurbi amma dai a nan mu babu wannan harkar ta shaye-shaye ko harkar daba
ko akwai irin a jan hankali za ga matasa masu raina sana'a eh ni jan hankalin da zan matasa masu raina sana'a ni kashin kaina nan da ka ganna kana wannan hirar da ni asali a wannan harkar ta bulo domin ni ba ita na tashi ciki ba yan uwa ne da dangi suka tsunduma na a cikinta asali ni da na shige ta ban ruwa bulo ma nike me yasa nike ja ina ban ruwa har aka zo aka waye gari akan kai ni wani gidan bulan in manajan bai nan in kula da gidan in ya dawo yanzu in zauna da aka jaraba ni aka ga na goge shine ka ganni na tsinci kaina a wannan matsayin da nake ciki aka zo matsayin manaja har na zama matsayin manaja ina zaman kaina akan wannan harkai da ka ganni a kai ina tafiya ga matasa nan bila adadin suna fiye da ni to ni kiran da zan yi ga matasa a rayuwa in baka lallashi zuciyanka ba ka yi haƙuri lalle lalle to za ka kasance cikin wahala saboda ita mu'amalar duniya idan ka fuskanci zuciya duk wanda ya bi son zuciyar shi halaka zai amma idan ka lallashi zuciyarka kana ganin wannan sana'ar kare na ta yau kana zuwa ka samu ɗari biyar gobe za ka iya zuwa ka samu dubu ɗaya to in Allah ya yarda in dai ka rike akwai ciwon jiki a aikin amma daga inda ka riga ka saba za ka ga babu wani ciwo na tare da kai in ka haƙura ka lallaba a haka za ka iya samun jari da za ka je ka zauna inuwa kana sana'arka saboda ina ba ka yaƙinin tabbacin duk ranar duniya in ka gaba mai aiki ba a nan gidan to sai dai wata lalura ka kaddara kamar ran sanitation dai dama ni a kamfanin nan ne ba na aiki duk sauran sa'adin mu suna yi amma ni laborori na mu muka zauna muka mitin da su suka ce duk ran sanitation a bus ya zama na kamar ranar hutu to daga bakin wannan rana in ka ga harbi mai aiki ba an samu matsala ko ba mu da siminti muna jira a kawo ko kuma wata lalura makamanciya wannan kuma da damar su da muke zaune muna da haɗin kai duk abin da ya samu ɗaya daga cikin mu na rashi ko wata ƙaruwa za mu ɗunguma mu je mu tattara mu haɗu mu taya shi murna yan abin alhini ne mu masa alhini mu dawo don mu a tsarin mu ma na yanzu ka kaddara na yanda duk ka gama ana aiki nan kowa da gidan iyayen shi idan wata matsala ta kasance da wani ko aka mai rashi ko wani abu za mu kawo mota duk mutanen da ke gidan nan da damar su za mu tattara su mu hau mota wasu su je su wakilci wasu domin mu je mu jajanta ma ɗan uwanmu to sanadiyar wannan aiki hakikanin gaskiya na gode ma Allah na samu ci gaba me ci gaban da aka samu da dama mutanen da za a gansu a gefen titin nan suna rayuwa sanadiyar wannan gidan bulo da ka gani ya mai da wurin nan tamkar alkarya wasu za su kawo kayan saidawa su sayar yan mata masu talla abinci da yara masu sai da ruwa to anan sai mai ma Allah godiya ya ƙara taimaka mana ya ƙara ɗora mu akan daidai ba mu ikon da za mu taimaki al'umma yanzu kamar haka muna tare da matasa ɗin bi masu sauraro idan mutum yana sha'awar zai koyi wannan sana kofa ko abu da duk mutumin da yake da sha'awa ya koyi wannan sana'a kofar mu a buɗe take duk ranar da Allah ya bashi iko ya zo ya same mu in mun jarraba shi ya yi haƙuri da dokokinmu da yadda muke mu'amala to in Allah ya yarda zai samu gurbi da zai shiga ya ci gaba da wannan aiki har shi ma gaba ya zama wani sau da tarin yawa abinda yake faruwa matasa suna da girman kai da matsaloli na rayuwa ya danganci tarbiyyar da mutum ya tashi akwai mutumin da ake kira operator wanda za ka ga shi ne yake buga bulan yana tahowa da tawaggar shi shi operator shi yake da alhakin duk matasan da ke mai aiki su yake kawo su mu manajoji aikin mu kawai an tashi za mu kira operator bulo nawa ka buga mana za mu kirga mu tabbatar haka ne za mu baka haƙƙinka ka je ka sallami mutanenka gobe in kaga wasu ka zo da su akwai 'yan abubuwa ƙananan ayyuka kamar loda bulo a mota kamar aikin ban ruwa wannan mu muke da alhaki za mu iya ɗauka amma kamar bu aikin buga bulo ɗanye su operatocin su ne suke zuwa da leburorinsu yauwa shi ne tsarin aikin mu da damar su daga gan sun zama operatoci da duk leburori ne a cikin nan gida ni ne na rika tsintar su sai in ce kai je kaga inji can mun sa sabo ka rike ka je ka nemo mutane su taya ka ku ci gaba da wannan mu'amala kai ma ko ma can to a haka a haka ka gan mu duk mun kawo wannan matsayin da muke yau yanzu mai sauraro ka ji yadda suke wakana kenan kuma har aka ce wato matasan ma kofa guda take wajen ganin a raba su da shaye-shaye da kuma sungume-sungume da ake da kwace-kwace a wannan gida to yanzu haka za mu samu ɗaya daga cikin ko biyu daga cikin ma'aikata mu ji ya bacin yake su kuma za ka cikakken sunanka da matsayi.
Yawwa sunana Alhassan Abdulkarimu. Operator To ga ka wannan gidan bulo daga ina kake?
daga sabon garin gwari ni kullum nake zuwa nan.
Wace karamar hukuma kenan?
Karamar hukumar Tofa.
Kake zuwa na kullum?
Nake zuwa nan kullum.
To ya bacin ga shi karin kuma wannan sana'a baka je ka koma gefe ka zuce ka tabbata ba.
Yawwa alhamdulillahi gaskiya na ji daɗi da Allah ya bani lafiya da kuma yin ƙoƙari da jajircewa akan wannan harka samu ta leburanci ba tare da na runguma hannuna a gida na zauna gudana bin bakina ba yauwa a yanzu a halin haka shawara da zan ba yan uwana ina wannan harka yau da kullum kuma a gida ina sana'a ina da shago ina furo Kamar a kullum nawa kake samu ke?
yauwa akalla ba kasar ba ya danganta da yanayin yawan mu mu da muka zo gurin aiki idan mun zo kaman gurin aiki mu kaman mu goma za mu iya samun naira dubu biyu da naira hamsin hamsin haka ko ya danganta dai da yanayin yadda muka buga bula Wa menene suna?
Abbas Yusuf Kullode. E to da yanayin irin wannan da asali direba ne ni. To kuma yanayin ma'amala ta tuki haka. Ka san tuki akwai munafunci da makamancin wannan kala cikin yi ya kawo ma suka ko makamancin wannan. Kai karhe dai yaron mota ta yi ya sa aka karɓa mota ta ya hau kai. To kuma da ya kasance haka kawai he na haƙura da tuki to da na kasa wannan sana'ar saboda mutum yawancin ila sama i dawo ƙasa za ka ga wani yawanci za ka samar da kunya makamancin irin wannan za a ce ga da kaza ike tuki kuma yanzu ya dawo aikin kusan ƙasƙanci ake kallai to shi sa yanzu za a zo a ce min ga mota in zo in tuka in ce a fara kawai in zama na a yanayin wannan aikin ya fi min rufin asiri da kwanciyar hankali nan zan yi iya wuya zan yi aiki na in tashi bakin gwargwado in yi in tashi a biya na a sallame ni ba tare da dire mai mota na jan haushi na ko makamancin wannan Suna na Tijani Adamu daga nan wani gidan bulo har da kankanan yara ma yanzu haka suna nan suna gudanar da sana'a a cikin wannan gida mai dimbin tarin ma'aikata sakamakon ganin zuciyarsu wato bata mutu ba sun tsaya kwace kwace ko sungoma sungoma kayan mutane mita 88 da dugo biyar da lafiyan muryar zamani suna na Tijani Adamu sai kun ƙara jina a nan gaba.